بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وآيك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya kara hada fuskokin mu a daidai wannan rana da muke karatu cikin littafin kitabut tauhid na Muhammad ibn Abdul Wahhab sati biyu baya in ba manta ba mun shiga babi na sihiri mun dan yi tsokaci a ciki kaɗan yau kuma insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya din sai dai kamar akwai abin da na lura cewa ya kamata a yi bayanin shi kafin mu shiga mu tsindima saboda daga nan malam zai mana magana kan sihiri da kusa abubuwa da suke alaƙa da sihirin wajen ruƙuya wajen abubuwa da suke ilimin taurari da sauran abubuwa ne da yawa wanda yake sihiri ne kuma ya kamata a faɗakar da malam yadda ya dinga kawo ya dinga mana tsinci ɗaya wajen shirka to haka zai dinga mana tsinci ɗaya wajen kuma sihiri ita ba shi ma kowanne in akwai shirka a gaya maka akwai shirka saboda mutum ya nisance shi to bayan mun shiga sai naga ya kamata mu yi tsokaci a wata 'yar shimfiɗa da za ta ba da labarin yanayin yadda muka tsinci kan mu a wannan ƙasa ta da ƙasar hausa in an lura za a ga akwai abubuwa da yawa da har yanzu ake yi ana ganin wannan abin wani ga wuta ne wajen malinta ko wani abu kuma hakikani sihirin ake yi to wajibi a mutane bayani fila-fila su fahimci inda abu yake sannan kuma inda akwai gyara a gyara inda kuma za a yi uzuri a yi uzuri saboda a fahimci inda abin suke malam ya ce babu ma ja a fi sihiri a nan malam ya abin da yake so ya kawo mana wannan babin shi ne mutum ya fahimci cewa ba kawai la ila ila ne take mutum ya bai da ita ba take warware mishi kalmar shahada ba kalmar tauhidinsa ba akwai wasu abubuwa da suke fitar da mutum daga musulunci wanda daga ciki akwai sihiri akwai sihiri saboda babu yanda za a yi mutum ya yi sihiri face yana bauta ma wani Allah ta'ala ne yana neman kusanci ne zuwa ga shedanu yana neman kusanci ne zuwa ga wasu in taurari ne misali in wasu in rana ne in wata ne za a ga yana yanka saboda wannan abubuwa in ma kuma istikhara zai zai istikhara ne gwargwadon yanda shi mai irin wani ilimi mai sihiri na taurarin ya gaya masa zai dinga wato kirdadan lokuta hatta lokaci da zai yi wani istikhara ko lokaci da zai fita ko lokaci da zai nemi arzikinsa idan an lura ga mu a wannan kasa don a wannan kasa ta hausa marga mun saba akwai wasu wanda za ga suna baka shawarar cewa ka fita lokaci kaza a in ka fita sa'a kaza kar to ka tsaya tukuna in dai baka yi latti baka fita a wannan sa'a ba to ka tsaya to dai ire-iren waɗannan abubuwan mazahir ne wato alamomi ne na na samu wato shirka a cikin a cikin al'umma kuma babu yadda za a yi muna cewa la ilaha illallah amma ana ganin waɗannan abubuwa suna suna faruwa in ba a mutane bayani ba wasu suna fadawa da ganganci wasu suna fadawa ba da ganganci ba ina nufin wa'anda wanda suke zuwa wajen su suna shiga su ce suna neman taimako da ganganci wasu kuma ba su sani ba saboda mai yin ya riga ya kwace kansa da karantar da katun allo ko kuma yana kata da katun zaure ko abin da ya kama da wannan ana ganin shi kamar malami ne da Allah to ya dole sai a mutane bayani a fahimci su wane ne wato malamai da Allah su wane ne malamai wanda suke ba suna ɗanyi wasu 'yan ƙare-ƙare wanda yake akwai bata a ciki saboda ya halika man halaka an bayyana wa ya haya man hayya an bayyana wa inna Allah la samiyun alim duk wani wanda zai halaka ya zama ya halaka akan akan wato dalili na tabbas wanda kuma zai rayu ya rayu akan dalili na tabbas idan mutum ya tabbatar cewa abin da yake yi ba Qur'ani ba to kaga dole ya bar abin da yake yi ya bi Qur'ani da sunna saboda wannan matsala ce matsala ce sai matsala ce ta imani da kafirci matsala ce ta shiga musulunci ko kin shiga musulunci to mutuka mutum zai ce shi aiki shi abin da zai yi shi ne sihiri a da ma'ananta wanda zamu zo mu faɗa yanzu mutum mutukar yayi hakan yana da cikakken ilimi yana da cikakken sanin cewa ubangiji ya riga faɗa cewa shi wannan sihiri din wato haramun ne bal wanda ya yi musulunci sannan kuma yana da hankali ba wai ba wai ba da hankali ne ba sannan a sanai yake ba waya manta ne ba sannan kuma wato da tamizin sa wato yana rarrabe zare da abawa ba wani abu ne da ko ya sha wani abu na bayi ya sa hankali shi ya gushe ba babu jahilci babu mantuwa babu rafkana babu an matsa mashi to mutukar mutum waɗannan sharɗai duk sun cika kuma mutum ya shiga waɗannan abubuwa da waɗannan ayi waɗannan wato wato neman taimakon wani Allah a haka ko kuma ya shiga kansa ma yake sihiri din to kaga wannan shine ya shiga ya shiga ya shiga wato kafirci da gangan shine ya fita musulunci da gangan kuma ya shiga kafirci yana sane galibi wanda suke malamai a wannan kasa masu yin irin waɗannan abubuwa za ga suna wato nuna wa jama'a ne wannan wani ilimi na batini wani wani ilimi da sabon ilimi da su ne kadai suka san shi amma sauran masu ilimin shari'a su san shi ba su suna cewa su ne ahalul ilmi bil batil su ne suka san wato ilimi na na na batini a ciki yake kai in ba ciki kai ba za ka sani ba eh daga nan zaka sun fara maganar sirri suna maganar ka wasu abubuwa ne da kai in baka saba ba in baka da riyaba wato kai baka da wato gogayya da nan abu kai baka saba ba baka saba yin shi ba to ba za ka san shi ba wannan alama ce ta su walitaka a wajen su alhali wannan alama ce ta waltaka amma na shidani ba na wannan ba to za mu magana yanzu insha Allah kafin mai magana akan waƙin ƙasar mu a ƙasar Hausa a yanda su ire-iren waɗannan malamai suke da yanda mu wannan abu ya shigo mana za mu magana akan ita shi kanshi sihiri din da yanayin hukuncin tarihin shi ma misali da kuma yanayin yadda hukuncin shi yake a shari'a musulunci da kuma sauran malamai me suke dauka mai mutum ya sihiri ya fita musulunci wani da kuma akwai sauci a ciki sihiri kamar yadda muka yi magana a wancan sati afuwan sati biyu masu a baya can lafazin sihirin a kalmar larabci lafazin shi a kalmar larabci shine duk wani abin da yake ya faru amma khafa'a wato ba ba fili ba wani ina magana larabci ne tsawon larabci ba wai kamar mu hausa ne ma muka ce su dabaru kaga muna muna magana cewa wani abu ne da shi ma ya faru a ba a bayyana ba amma dai ba dole ya zama shi sirrin yayi ba amma a ce ai wani su dabar yayi kawai yayi kaza yayi kaza yayi kaza wannan ana son a gaya maka ya iya yin wani abu da kai baka iya irin shi ba eh shi ka suke cewa ibaratun amma khafiya wa laqafa sababuhu sirri shine wani abun da yake kai baka sanya aka yi shi ba kai baka sanya aka yi shi ba amma dai ka gani gashi ya faru wannan a yare kenan shi yasa zaka ji wani lokaci ana cewa duk wanda ya kware a abu sai a ce ai shi sihiri ne ina miyal bayani da sihira a jima Allah a bayani ana samun wani wani sihiri sihirul kalam wato sihiri tunda shi wanda ya iya magana din ya bambata da sauran tsarekunsa ta yadda shi ya zo da magana yadda ya tsara magana wani ba zai iya zuwa ya tsara magana irin wannan ba to sai aka kira shi sihiri ta wannan fuska amma sihiri da mu ya zamu zo mu magana shi wanda mala akan ta yake mana magana shine sihiri wanda yake na haramun al-mamnu al-muharram shine wato malamai da yawa sun yi tarifin sa wasu sun yi sakaci wasu kuma sun wasu kuma sun matsa da yawa sun matsa hannu tarifin da na gani ya fi cika shine tarifin ibnu qudama al-maqdisi a cikin al-bukhari ibnu qudama da yazo sai ya yi tarifin shi tarifi wanda yake ya fi cika wanda ya karada nasoshin shari'a ne ya kuma duba waƙe su waye masu sihirin sai ya ba da tarifin shi haka yace huwa uqadun wa ruqa wa kalam yatakallamu bihi aw yaktubuhu aw yaktubuhu aw yu'mal shay'an yu'athiru badal al-mashhuri aw qalbahu aw 'aqlahu min ghayri mubasharatin lahu haka mala ya ta'rifin sa yace huwa uqadun wa ruqa shine wani kullakulle mutum ya wani kullakulle wa ruqa ko ya karanta wasu abubuwa eh wa kalamu ko ya wasu maganganu yatakallamu bihi wanda su ake ake magana ake sakullan da shi aw yaktubuhu ko kuma ya rubuta aw yu'mal shay'an aw ya'mal shay'an ko kuma ya aikata wasu abubuwa yu'athiru badal al-mas'ud wanda idan an gama wanda zai zama yana tasiri a jikin wanda aka masa hiri din aw qalbuhu ko kuma wato zuciyarsa aw aqluhu ko kuma hankalinsa min ghayr mubasharatin lahu ba tare ya zo quraratan an gashi a fili gashi ya bashi ta'addanci ba amma ya mashi ta'addanci a goye to wannan shine sihiri shine sihirin da su ahli sunna duka suka yi kusan ijma'i akan wanda shine sihiri ba sabanin wasu wanda suka saba al mutakallimun suna da wasu maganganu da suke yi me sihiri din Fakhruddin Razi Abu Abdullah yana wasu abubuwa da ya faɗa a matsayin sihiri ba malamai ba su wafaka shi akan waɗannan abubuwan ba kuma ya shigar da abin da ma ba sihirin ba amma wannan shine kusan ta'arifi wanda yake yafi gamewa malamai kuma sun samun lamama ibnu qudama akan wannan ta'arifin da yayi kusan idan ka duba uqadun wa ruqa wannan shine dai idan kaje sautu al-falaq za ka gani wahishar nafasa ta fil uqad ai wannan shi da ya dauko ka nafasa da al'uqad su ne dai waɗannan al'uqad wal ruqa inda ya fada to da wasu abubuwa ne da suke cikin qur'ani da sunna mutum ya duba zai ga haka sai maganar cewa sihiri yana da hakika ne ko bai da shi akwai masu cewa shi sihiri kawai dodorudo ne kawai da da kawai yaudara kamar da wasu malamai ke faɗa haka wato wanda ma malamai akwai mu'tazila su ne suka fara faɗa wannan magana suka ce bai da wani hakikani su mu'tazila ma suna cewa duk wanda ya da cewa wai sihiri yana da hakikani wai kamar ya fi musulunci baya la a ce yana da hakikani wato shi mai sihiri zai iya wani abin da Allah bai ba kenan eh hakikani hakikanin wanzuwa wai ba yaudara ne kishin yaudara eh tabbacin sa su suna cewa kawai sai dai a zo a maka wani yaudara wani illusion ne kawai wasu abubuwa ne da za a zo a maka dodorudo kamar masu zuwa musulun wasu abubuwa amma jiki da ake yi haka za a gani wani lokaci ai abin da suke yi ka gani yau ga yanzu ga wani abu sai ga wani ya dauke shi bayan wasu abubuwa ya wasu yin wasanni sai ya dauke kaga wani ai illusion ne dodorudo yake yi ba wai abin nan ba wasan da suka iya wasan sun iya dodorudo suke ba asalin hakikanin sihirin suke musu za ga aje maka wani abu bayan wasa yake yi dama kuma ya riga ya sai ta kayan shi a majigin akwai yadda zai idan ya zo wani zai zo ya zauna a wani shi kuma wancan ya tashi wani zai ɗauya ɗauka wani wancan ya aje masa so da haka yake yi wannan ya riga saba wannan shi ake kira illusion so wannan ba shine sihirin da mu muke magana a nan ba muna magana sihirin da yanzu zaka ji idan an maka kana kana jin ciwon kai idan an maka zaka ji cewa baka san mutum kuma ka koma kana san shi ka tsana mutum kuma ka koma kana san shi ko kuma kana san shi kuma ka kowa baka san shi ko kuma ka je kawai an raba ku an rasa dalili kuma to yana da wannan abubuwa su ne ake malamai ke magana hakika ne shi ne ibnu qudama ke cewa walahu haqiqa ya da haqiqa ne fa minhu ma yaqtul da gaskiya akwai wanda ke kisa wa minhu ma yumri da gaskiya akwai akwai wanda ke sa rashin lafiya wa ma ya'khudhu ar-rajula an an imra'atihi a ciki akwai wanda yake kange mutum daga matarsa suna zaman lafiya a raba su da yamna'uhu wataha sai ya hana shi takanta ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه akwai wanda yake raba su tsakanin miji da mata wa ma yubghidu ahaduhuma ila al-akhar a ciki akwai wanda yake sa da ta suna san juna ko su ba san juna aw yuhabbibu bayna al-ithnayn ko kuma tsakanin mutane guda biyu da can ba saba gani suna aminta ba ko sai a saba gani a fara gani kuma suna yin aminta to kaga wannan abin da ibnu qudama ke faɗa ai wannan hakikani ne in abin da bai da hakikani baya yana yana sa cutarwa ko kuma ya samu maka da wani canji a wato yanda kake ji gami da wani mutumi da kake tare da shi na soyayya ko rashin soyayya kaga wannan ai hakikanin abu ne in dai har zai cutar da kai a irin wannan to kaga ya zama hakikani wannan tabbas ne kuma wannan shine in an lura za ga abin da abin da Qur'ani ya ya tabbatar mana abin da Qur'ani ya tabbatar mana shine yake cewa fa ta'allamuna minhu ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idnillah suna koya daga waɗannan mutane malakani kun guda biyu haruta da marut abinda zai daga suna koya daga wajensu abinda za su rika raba tsakanin miji da mata suna raba tsakanin miji da mata ko ba za su fitar da kowa ba face sai da izinin Allah to kaga nan Allah ya tabbatar musu cewa suna rabawa rabawa kuma cutarwa ne ya tabbatar musu cewa kuma suna cutarwa shi ma cutarwa shi kashi wani abu wanda yake da hakikanin wato wanzuwa to shi ba zai zama kawai zama sihiri kawai ta hayil ne da hiyal ba kawai da dorudo ne kawai da wasu yan yaudara a bayan gashi a hakikani an riga an faɗa cewa yana raba mutane sannan kuma yana kawo cutarwa to wannan kaga ta wannan fuska ne malamai suke cewa yana da hakikani amma ba suna cewa wai gabaki da shi hakikani bane su malamai ba suna cewa wai komi da komi daga alfin shi zuwa yawon ɗinsa wai shi haka yake hakikani yake da shi ba a suna cewa ne da yana da hakikani wajen yana kawo cutarwa yana sa soyayya inda babu soyayya yana kawo kiyayya inda babu kiyayya wannan su ne hakikanin sa amma galibi ana hada shi da ƙaryan da gaske ƙaryan ma galibi suka fi yawa ƙaryan su suka fi yawa kuma akwai wato cika baki kawai da hasashe eh akwai wato at-tahakkum da adh-dhulul da at-takaffu kawai mutum ya cika baki ya hasashe ya faɗa wasu abubuwa ba ya tabbas kawai ya faɗa ne kawai ba wai dan yana da wani tabbas ba yana da wani ilimi da ya dogara da shi kamar yadda Allah inda aka saba za a iya zuwa wajen wani wanda yake yana irin waɗannan sihiri din a tambaye shi sai ya ce maka ai wani wani maka sihirin alhali ko ba shi maka ba in ka je ka duba za ka kawai hada ku faɗa saboda shi din ba duk abin yawa yayin da faɗa wannan maganar kaga yana dogaro da maganar ajani shi kuma ajani dama galibin ajani in ba wanda ya bi shiriya ba fasiki ne to ƙarya zai masa isa galibi galibi ban ce duka ba amma galibi masu yi rukuya wai an sai su ce wai waya turo ka sai su ce sai su ce sai ce mishi wai wani ko kanin shi ko wan shi ko ko wanda shi ko abokin shi na kasuwa ya ce ai wani ya turo su to kai suke wallahi in ka suke akan wannan kabulan kiyayya ko ko soyayya to wannan mutum zai zo da dama daga baya galibi ƙarya ake yi kawai ka je wurin wane ce maka wai waya maka wannan abu ya ce maka wane maka galibi ƙarya suke maka ƙarya suke yi a wannan shine abin da wato mazala sallallahu alaihi ya faɗa a cikin sahihai da hadisin Aisha mazala yake faɗa game da game da wato boka yace laisu bi shay bokaye su ba wasu ba su da wasu ba su dogara da wani abu da ilimi ba su ba kowa bane ba kuma komai bane su قالوا يا رسول الله فإنه يحدثون شيئا يكون حقا suka ce ai wani lokaci suna faɗan wani abu kuma yakan zama gaskiya qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace tilka alkalimatu min alhaqq yakhdafuha aljinni fayuqirru fayuqirraha fi udhni walihi qarra dajaja yace wannan ai tace gaskiya guda ɗaya da yake da yake zuwa yana yana dauko ta a sama sai ya zo wato ya yi ya kwankwasa kundin wato wannan bokan shi wannan aljanni sai ya zo ya kwankwasa kundin wannan bokan kamar yadda wato kazar ke kyarkyaranta sai ya zo ya ya gaya mushi wannan gaskiyan shi kuma sai ya har hada karerayin hada karerayin hada karerayin shi kuma sai ya fada fa ya khalquna fiha akthara min mi'ati kalba ji manzon Allah sai ya hada fiye da karya dari sai ya fada maka kai kuma tunda a mizani na ma'auni da ya kamata ka bi na mai hankali idan mutum ya yi maka gaskiya ɗaya ya yi maka karya dari to ya kamata kuma ba za ka ɗauki maganar shi ba amma saboda Allah ta'ala ya jarabce mu da ire-iren wannan mutanen ya yi ƙaryar duka amma sai ka rinka tunanin cewa wakila wasu abubuwa ne suka faru amma wannan mutum da yi wannan gaskiya su ɗaya ko shi kenan wanda kai baka ba mutum bai fahimci a wannan ba shine yadda ake gane gaskiya mutum ko rashin gaskiyar shi ba gaskiya mutum shine ya zama maganar shi ya fi gaskiya ya rinjaye ƙaryarsa amma zama wannan ƙaryar ya rinjaye gaskiyarsa kaga bai kamata a dogara da shi ba kuma su tashi aljanu su tashi je sama suna satan ji wannan shine babu lahu min ilmi wato mafi kololuwa inda suke samun ilimi na tabbas ilimin da babu shi fada ciki tunda kaga sun je sun jiyo daga mala'iku ne ba zai yi magana mala'iku zama ba haka yake ba mala'iku idan sun labarta mu junus cewa kaza zai faru a shekara wani kaza zai faru da shi wani kaza zai faru da shi babu da za a yi ƙarya ba kuma da yadda za a yi wannan abu ya ido ya ki faruwa saboda Allah ta'ala shi ke gaya musu suna ba da labarin sama ne ba za a Allah subhanahu wataala idan ya bada labarin da yake sai ya bayar tun daga sama ta bakwai haka zai dinga sakowa har zuwa sama ta daya to tun daga sama ta daya shi ba haka zai sako har zuwa girgizan mu nan to kowane malaiku da suke kowace nahiya za su zo suke wata labarin da yake wannan nahiyar su ba ko za su dinga labarta mu junansu kamar da hadisin Aisha yake nuna za su dinga labarta mu junansu su kuma shedanu a wannan girgizan za su zo suna suna jiyo wannan manganu suna zuwa kuma suna ba wannan bokaye din sai dai su aljanu kamar yadda ya kamata a gane su mutane ne da suke da suke son taskace information bayanai su ba sa wato raina bayani duk inda yake duk inda yake saboda wannan shine wato kaman source of strength din su hanyoyin hanyar samun karfin su to duk inda suka samu su za su taskace shi za su rike shi ta yadda sun san watan wata rana akwai na batacce dan adam zai zo yana nema dan adam zai zo yana nema to wannan su je sama su yi wannan magana shine wato mafi kullu inda suke zuwa suna samun bayanai kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana banda wannan kuma akwai wasu hanyoyin ba wannan shine hanyoyin ba kadai ba amma dai wannan ita ce hanyar tabbas da in suka faɗa to dole ya faru kawai saboda sun je sun joye daga sama banda wannan sai wanda suke zuwa suna suna taron dangi suna zuwa suna leƙe-leƙen su yanzu kar kai mamakin cewa shedanin da suke misali na ɗorayi sun san abin da ke faru a kowane gida saboda yadda za su taru je ayari ayari su yi dudu dudu su je suna zuwa kowane gida kowace rukuni na anguwa suna ganin mai ke faruwa kuma suna rike bayanan wajen za su aje za su aje sistan watan wata na wani zai zo to idan ka zo kuma in ka zo za su gaya maka wannan bayanin naka wato kaga ashe sun sani ne a baya can kai zaka tsammanin wani sai a lokacin da suka sani sun sani dama can su saboda sun riga sun yi sa'ayin hafiz sun riga sun je sun ga labarin kai baka sani ba sannan kuma abu na uku da malamai ke faɗa suna da wato ya tana kallon akhbara tun ma bai su mutane a wato halittu ne da wanda idan suka samu information ɗaya in ɗaya samu kuɗi zai gaya sauran duka su yan dangi ne haka suke zaman su saboda waɗannan hanyoyi ne suke son su samu wato rinjaye kan nan adam kasan kamar da aka sai tsakanin ajanu jinsin ajanu da kuma jinsin dan adam dama akwai tatabun akwai rigima akwai hasara tsakani to shi wani irin zai samu ya samu wani abin da ya sanya ya samu galaba kan adam kuma shi yake yi to wannan ta wannan ne wato aljanu suke samun bayanai da suke samu banda su akwai wasu kare-kare da za mu zo mu kare yin bayani mun zo wajen su insha Allah ta'ala to sai sai abinda malamai ke ke kara wato tattaunawa sun wannan arruka da atalasin da suke ake karantawa ga wanda yake a yayi karatun allo ko kuma ba ko ba ba ka ta Allah yake wanda ya san dai yanda ake rubutun sha to rubutun sha idan ka je ka dauko zaka gani ai ba qur'ani ka dake rubuta ba galibin ba ba qur'ani bane eh qur'ani kuma shi in basmala ce za ka kada ta in aka kada ta sai a zo ko ayo ayo wani abu mai kama da murabba'i murabba'i shine kaman square kenan ko yawa ai mata wata square haka a wasu abubuwa a gefe za ka an sa wasu sunaye a wasu sunaye a wasu sunaye a wasu sunaye to waɗannan abubuwa sune ake kira wato khatimai to waɗannan abubuwa kuma da za ka yana wani kira yana ƙara da il il il il kam ana ce maka mala'iku to ba mala'iku ne ba aljanu ne su kuma waɗannan su su ne talasiman da ake magana da wasu da wasu yarurruka da ake galibi na sariyaniya ne sariyaniya ce syriac language eh yan assyrians haka galibi da ma daga nan aka ja ka dinka dauko wannan abubuwa sadaka in aka zo sai a ce wai da ka karanta wannan abu ba ma lalaci ba sadaka za ka karanta wasu maganganun da kai ba ba ka fahimce shi to amma su da su a ganin su ba maganar wannan maganar yana musu ba su suna san in kana faɗa su kuma su san za su ƙara girma su ƙara girma su kansu ya ƙara fashewa to shine malamai ke magana cewa waɗannan abubuwan da kuma kule da ake yi da tafutufin da ake yi je wani ya je ya binne wani abu ko a samu wani laya a samu wata dabba a binne ta da ranta waɗannan abubuwan su ne da kansu karan kansu suke tasirin hukumi ke faruwa kawai yanzu kawai yanzu mai sihiri kawai yayin haka da hannun shi kawai sai aka ga kendil ta kuɗi ya haka aka ga babu kendil ya haka aka ga kuɗi ya haka aka babu kuɗi ya haka aka gaga aka gaga aka ce yace aka masa ganyayyaki ya wasu haka ya wasu haka ya wasu haka sa a ju sai ka sabbin kuɗi min sun fito wannan wai shi wannan sukwalin da ya shi ya kawo mashi wannan abun kaga sai zama wani ilimi ne na musamman kenan ko ko a'a wani ne yake zuwa yana mutu na aiki saboda shi ma wannan kaga wani abu ne da dole sai an yi masa bayanin sa dan wani dan da yawa mu a nan kasa wasu mutan ba da muke idan mutum ya faɗa wannan ya wannan incantations din ya faɗa wasu surkullansa kawai shikenan kawai za a ga wasu walƙiya in ma ruwan sama ne kawai sai a ga ya ce kawai sai a ga wani ruwan sama ya zo ya faru kamar da wasu angoyi da suka saba suna tsatsuma irin wannan za a ga suna yin wannan abubuwa Allah ya tsare a wannan ba kawai dan na karanta wannan wannan musulkullan ba nazariyat da ake kiransa wasu theoretical aspect na wannan abu in dauko wasu abubuwa na gariya kan wasu abubuwa suka rubuta suka ce in na karanta kawai shi kenan wannan sai mu ce zama ya zama ya samu wannan sihirin a bakin shi kamar yadda idan na je na koya yanzu kanukanci kawai ni ma in na je na yi gashi ba babu da rubuta zan ga yayi ba haka abu yake ba wannan ba haka abu yake ba domin da suke zamani kawai ba shi zai ba wanda zai je kamar yadda muke karantawa a wasu novels a wasu littattafai za a ga wasu na karantawa a ce an je wani makarantar sihiri a koya sihiri ko a finafinai ba wani wanda za ka je koya sihiri a sai dai akwai maka za ka alaƙa da shaidanu amma ba wai akwai maka haka wani kai digiri kai digirgir a can ba a ce ka gama kai kuma kai ka riga ka kai linta ka kai ma matsayin fejiri a wannan waje a wannan abin da kake karantawa shine da hanyoyin da zai kira maka shaidanin amma ba shine ke maka aikin ba kuma wannan shine wato abin da da yawa malamai duka suka yi suka fada suka ce wannan shine abin da ke faruwa bal har masu sihirin ma in ka je ka rubuta littafin su suka rubuta ba za akwai masu sihiri su rubuta littafin su eh ko mu na kasa abubuwa muna da akwai littafin da ake rubutawa akwai littafin Ahmad ibn Ali al-Muni eh Shamsul Ma'arif yana nan duk ba su kashi zaura za ka suna sai sai ka in ka fita an fahimci kai ma kana da wani ra'ayin kai za a baka littafi karanta kawai babu abin da ke ciki sai wani sihirin babu wani abu a ciki kuma in Allah ya zamu zo magana akan wannan to da gina dai ba wannan darasin ba gina sai wadda sai sati mai zuwa amma dan Allah ya da duk wani abuwa muhimmai da ya kamata mu fada sai mu fada saboda a fahimci cewa mutanen nan wallahi ba sa kan komai na ilimi ba sa kan komai na wani abun da yake ya kamata a saurare su kuma duk wanda yake yi ya tabbatar na zai ja maka shi halaka idan bai tuba ba saboda wannan mas'ala ce ta imani da kafirci ba mas'ala ce da za a ce shan giya ko kuma wani abu ba shan giya ko wani sata ko wani abu wani sabon Allah ne ana sa maka rai amma mutum ya rika yin wannan abubuwan kuma ma da sunan balanta har gwara ma wanda zai ce shi matsafin ne tsatsuba ya kawai yake yinsa amma akan wanda zai ce wai yana zuwa yana yin wasu wurdai ana gani ga shi yana kanta da al'umma addini kuma yana yin wannan abubuwa kuma a ce a kyale shi a ce a kyale shi wai ai shi haka haka ya fahimta babu yadda za a ce za a kyale mutane su lalata addini a haka ba bambanci da yanzu wanda ya zo inda ya je kawai yana duniyancinsa ne kaga ba mai sa masa baki ya riga an riga an sa wannan kafirci ne kamar da yanzu wanda suke duniyancinsu yanzu ka zo wucewa bakin bakin titi kaga suna tsandara rawansu suna kiɗa kiɗansu suna raye-rayensu suna ɗauka suna shi kaga dai bai damu mutane ba amma abin da ya damu shi wani ya zo da ganga a cikin masallaci shi zai da kita a dole a mutu magana zo da ya bata addini shi sau da karin abubuwa dole a faɗe shi saboda haka duk wani wanda yake tsammanin cewa kawai da zarar yayi wani yayi wani yayi ya kanci wasu wannan abu waɗannan ruqa da at-tamaim din da waɗannan wato al-qalasim din talisman da ake faɗa da turanci in ya ya faɗi ya koye shi ko shikenan ya fi zama mai sihiri to ya bai fahimci abin da ba ya yi kuskure kuma ma su kansu wato ilmin mahsusun ma'qul baya tabbatar da haka ilimi da aka tabbatar ake zuwa a gwada shi a tabbatar ilimin da yake na a kimiyyance dan adam ya koye shi ya fahimta baya tabbatar da wannan babu wani ilimin kimiyya da taba tabbatar da cewa idan mutum da ya koyi sihiri ne zai zama sihiri sihiri babu shi sannan kuma wato ilmun munazzalun manqul ilimi da aka saukar daga sama shi ma bai tabbata da haka ba sannan kuma su kansu masu sihirin su masu kansu sun faɗa cewa ba zai yi kawai idan mutum ya je ya kanta waɗannan theoretical abubuwa su ba wasu a nazariya sun waɗannan abubuwa kawai mutum ya zama shi ma zama mai sihirin a haka akwai hadisi ya tabbata a ce a sahihai ne hadisin abu huraira mazala yake cewa la adwa wala safara wala hamata wala nau mazala yana cewa la adwa la adwa ina sai kore waɗansu abubuwa ne da larabawa suka canfa a wannan lokaci da zaran wato wani abu ya faru sai ce ai wani harba mu wani sai mazala yake ce mazala yake ce musu la adwa da abin da ka gani wani ya harba ba wani to wannan ba wai shi a karan kasa ne ya harba din ba ubangiji ne ya ga dama ya faru da shi shi za ka gani wani abin da ciwon da ake tsammani yana harbi sai je shiga shi ya fito Allah bai gada bai same shi ba amma kai in ka je ka shiga sai ka kuma to ubangiji shine wato da da izinin sa izinin sa alkauni yake ya gada ba wannan abin yake faruwa bazala sai ta wala safar safar wasu malamai suka fassara shi da wato safar wato wata wannan watan na safar saboda yanda wasu laraba suka canfa shi cewa wannan watan tana tana bayar da wasu abubuwa kamar yadda mu ba za ka kusan muna neman mutum for august idan an zo august za ka kawai a ce ai wata ce ta ruwa ita ce babu ruwa wannan ba daidai bane wanda za mu zo yi magana akan wannan insha Allah mazala kuma wasu kace safar kuma wata wani ciwo ne wato shi ma a cikin jiki wanda yake harbin mutane mazala ce wala hamata babu wata babu wata wata mujiya ko wani tsuntsu da in ka gan shi haka alaman alaman wato rashin sa'a ne kamar yadda mu hausawa muke cewa da mun kan mujiya zo su ce mutuwa mutuwa ko ciwo ciwo wannan ba daidai bane wannan ba daidai bane ba kuma bai cikin wato wani ilimi da muka gaje shi wato hausawa har yanzu muna da wasu abubuwa da har yanzu ban bar shi ba shi usmani abin da zai baka mamaki ya ta kokarin waɗannan abubuwan bujale su wannan surkullan kaga da ma hausawa daga cikin al'adarsu akwai dodo akwai tsamburburan su akwai kuma bori akwai canfi kuma to da aka zo shehu usman ya kokari waɗannan abubuwan muka daina su to babban abin da bai bar mu ba shine tsatsuban mu da kuma canfi wannan abubuwan dole a ga ma Hausawa shi kuma dole a yaki da waɗannan abubuwan a daina shi za ka gani yanda kake ga tsammani gidanka da kuma famulin ka wato iyalanka duka iyali fa fada nake magana ba wa ba ma wai wai nucleus family ba extended family babba za ka gani yadda kai za ka tsammanin cewa ilimi ya huda kowa wallahi sai wata sai kun je sha'ani kawai sai ka ga ana faɗan wasu manganu da hankali ba zai ɗauka ba wa ka ga ashe da saura tauhid da saura wallahi sai ka ana yi wasu abubuwa kawai ka a a to ashe da saura a mazala ce wala nau nau shine shi ma wata afuwan tauraro shi ma inda ake canfawa cewa tauraro kaza in ya fito to akwai sa'a zuran ya in ta fito akwai sa'a kaza da yayanta in ta fito akwai sa'a in kaza kaza kaza in nayi kaza a tsari in kaza akwai sa'a in zan fita to har na juma'a fa akwai wasu sa'o'i da ake cewa in ka je kai wannan shamsu ma'arif yace sa'an kaza to karka fita ran juma'a da ake cewa wanda fita sa'a kaza yana da kaza ya isa wanda ya fita sa'a kaza yana da kaza wai shi sai wannan sa'o'i sa'an farko yace akwai sa'a sa'a ta biyu a karka fita ai wannan bai da alheri in ka fita ka sai sai ka wallahi kuma haka za ka gani suke yi ba sa fita kaga ni alƙawari da mutum in dai ka dan jikita wannan lokacin zo mu tafi ce shi ba zai je ba zo mu je ba zan je ba ai ba na fita sai na sai dai wannan sai wannan burjin ya dan matsa wani irin abu ne wannan kaga wannan wato za a lalata addini kwarai da gaske kaga anan mazala sai yake cewa la adwa wala safar wala hamata wala wala nan yake fadan cewa mazala yake fadan cewa wadannan abun ba su tasiri a karan kansu wajen dan adam ya samu rabauta ko rashin rabauta su wasu da suke kawowa ba Allah ta'ala shi ke hukuncin sa shi ke hukuncin sa in kaga ya faru wannan an samu dace ne kaza ya faru ya same ka a safar kaza ya same ka kaza amma su a karan kansu wannan wata ko kuma taurari ba su ne suke dauke da wasu wato sa'ada wasu happiness ko kuma anxiety na dan adam ba farin ciki ko kuma rashin farin ciki na adam duk ba shi ke kawowa ba akwai magana shekul islam ibn taymiya yana magana su akan waɗannan saboda za ka ga zan yawaita magana akan masu ilimin sauraron nan za mu ga rarrabe tsakanin astronomy da astrology insha Allah ilimin taurarin da yake a taisir da ilmul nujum a taisiri alhisabi da kuma ilmul nujum a ta'atiri a shaitani waɗannan wanda suke yi da sihiri akwai bambanci astrology da astronomy yana da bambanci akwai ɗaya ilimi ne ɗaya kuma wasu surkulli da aka ji aka ɗauko to galibi wannan wannan ilimin shine wani lokacin aka ce ilimin ramli ko wani abu ko ilimin bugun ƙasa shine ya zo ka tuta ƙasar mu a wajen wanda ake ganin mutanen kirki ne ko ya kasu zan fi lalata magana a kansu saboda waɗansu abubuwa mu kawo su a fahimci yadda abin ya suke shekul salam yana magana akan waɗanda ire-iren masu ilimin taurarin nan ya ce wa hada fi nafsin amri ba mu zo kan magana taurarin ba insha Allah za mu magana amma anan malam zai mana magana akan cewa shi tauraro ko wani ko wata wani wata ko wani rana ba su da tasiri wajen samun da farin ciki ko rashin rashin ko samun da farin ciki ko kuma bakin ciki da adam kamar da suke tsammani ce idan an haife ka a lokaci kaza to da zai zama sarauki zai zama mai kuɗi zai zama kaza akan wannan da yawa za ga wasu suna raba tsakanin yayansu ai wannan yaron nawa an haife shi ne a lokacin da yake akwai fi ayyamin nahsa a miyagun ranaku kamar yadda yake fada a ranaku wanda suke ba su da alkhairi dan haka za ka gani yana ba da yana bambanci wajen mu'amalar shi da wannan abu har aure akwai wanda ba zai yi aure ba sai a lokacin da aka ga mishi aka ce kai aure a wannan watan to ibn taymiya shi zai faɗa cewa waɗannan abubuwan ba su da wasu tasiri yace wa hadha fi nafsi al-amr yuqarribu ila ila shayatin ya fara magana wasu abubuwa da su bukayen da suke yi na alfasha na zunubai ya kita to wa hada fi nafsin amri yuqarribu ila shayatin ita waɗannan alfasha da suke yi shi ke kusantar da su zuwa ga shedani alladhi ya'murunahum bidhalika wanda su suke umatan su cewa idan kun yi kaza ku yi shi a lokaci kaza ne wa yaquluna suna cewa innal kawkab nafsuhu yuhibbu dhalika suna riya musu cewa ai wannan tauraron shi ke san wannan abu wa illa fal kawkab musakhkharatun bi amri Allah ta'ala wa illa ma nace in ba haka ba to ai ba zai yi ba fal kaukab ita tauraruwa musakharatun bi amri Allah ta'ala wato Allah ta'ala shi ya hore ta Allah shi ya hore ta ba wai ita ba ta da wani ba ta ba da farin ciki a karan kanta muti'atu lillahi ta'ala tana ma Allah ta'ala da'a ne la ta'muru bi shirkin ba ta cewa amma Allah shirka wala ghairi ba ta cewa amma Allah shirka ko ai wannan Allah ta'ala abu wani abu da zai zama sabani wala ghairi min al-ma'asi abu da zai zama sabani ne walakin lakin shayatin hiya lati ta'muru bidhalika shaytanu suke umari da wannan sai ko mutum yana tsammanin cewa wannan tarara ita ke ba shi wannan umarin to shaytanu suke ga musu suke faɗa musu wai samuna ha ruhani ruhanitul kawkab suna kiran wannan wannan abu wannan cewa kafta lokaci kaza ko kafta lokaci kaza kaza akwai sa'a kaza babu sa'a suna kiran shi ruhaniya ruhaniyanci na na taurari na tauraro wa qad ja'aluna hal mala'ika wani lokaci suna suka kira waɗannan taurari suke ai mala'iku ne kamar yadda za ka je ka duba wani shafin ma'arif na ahmadu buni kusan duk abin da ya cika kenan duk zai ce maka akwai taura akwai akwai wato mala'ika kaza akwai mala'ika kaza in ka kira shi ma zai fito ya ga ya fito kuru-kuru ka gansa wannan mutum ya kamata a je da kansa ta hanyar asha kasan nan ƙwarai da gaske wa qad ja'aluna al mala'ika wa inna ma hiya shayatin ibnu taymiya cewa suna cewa suna riya cewa mala'iku ne amma shedanu ne shedanu ne sai ka babu yadda a cewa wai kawai ta wani tauraro ko wani rana ko wani wata wai kawai suna da suna daukan wani tasi wani farin ciki ko rashin farin ciki dan adam a akwai dai abin da ubangiji ya shar'anta musu suna man na amfani yanzu kamar jikin mu yana buƙatar rana yanzu kamar shuka mu tana buƙatar rana tana yin abin da ake kira photosynthesis wani abu wani abuwa da a kimiyyance wato akwai ilmin mahsusun ma'qul ya tabbatar da haka ilimi na kimiyya ya tabbatar da haka amma a ce wai ni yau in zama mai kuɗi ko in zama bara kuɗi in zama mai rabo ko in zama bara rabo wai wannan ranar tana da alaka ba me ya alaka ta ba ba alaka saboda haka wannan shine ake yin magana to kuma shi kansa Ahmad bin Ali Albuni din nan mai wannan Shamsul Ma'arif din wannan shine kusa abin da ya faɗa yake cewa kawai dan ka san waɗannan surkullan da ya faɗa a littafin sa yake dan ka san waɗannan surkullan karka tsammanin zaka zama arifi arifi ne yana magana mutum ya zama bokan eh mutum ya zama bokan ka tsammanin wani mutum zai iya zaka samu wannan sihiri din kawai dan ka san su a'a kawai dole sai ka dinga riyaba wato ka dinga shigewa kana zarmakewa har shi ɗaru in sun zo sai su zama abokanka yake wala ta zunna anna sirral hurufi mimma yatawassalu ilayhi bil qiyas al aqli wa inma huwa bi tariq al mushahada wa tawfiq al ilahi wai kai tsammanin cewa waɗannan sirri na harfa sirri na harfa shine wasu abubuwa ne ko ko basmala ne wannan badin tana da wani sirri sirrin kuma na sihiri ne ba wai abu ba kaga bismillah Allah na umarni da albasha ne ba ta da wani sirri sun tana da sirri mi'ara tana da sirri kuma kowane harafi yana da adadi kowane adadi yana da harafinsa haka dai ya faɗa a cikin tafansa shi ne ke cewa wala ta kunna anna sirrul hurufi karka tsammanin wannan sirrin harafin mimma ta wasu da ilahi bil qiyas al aqli wai kawai dan ka karanta a hankalce kawai da kiyasin ka zaka iya fahimtar shi har kuma ka zama kai ma kana iya yin wannan abubuwan a kai ma kana babban haushaki a irin a wannan harkar wa inna ma huwa bi tariqi al mushahada wa tawfiq al ilahi wai dole sai ka dinga practicing ka dinga yi yau da gobe wato kuma ka samu tawfiki na ubangiji haka ya faɗa tawfiki na ubangiji inda mu mun san wannan ba tafiki na ubangiji ba wannan tafiki ne na na shaytan tafiki na shaytani ko kuma tafiki ne na nafsani buftani ko ne na shaytan ko kuma shi a karan kansa shi yake zuwa da shaydancin sa wannan da ubangiji ya baka umarni da albasha ka aikata haka a wani wuri ma haka ya kara fadan cewa wa idza tuliyat ba'da salati subh ya kawo wasu abubuwa ne za a karantawa bayan asuba ka san duk wasu lokuta da manzo Allah ya ga maka cewa lokacin da ka zikiri to su waɗanda mutane sun fi sun haɗe ka da wasu zikiran daban in istikhara ne sun baka wani istikharan daban istikhara kuma wanda wanda hakika ne in kariwa za ka ana bautan waɗannan waɗannan abubuwa ne na sama ba ana bautan abu da bane kuma idan kana bautan abubuwa na sama kaga su ba suke ansawa ba su shi dadu suke jin daɗin wannan abun kuma su biya maka bukatunka shi ne kitabu da tuliyat ba'da salati subhi alfayn wa khamsimi'a marra yace wai idan ka karanta wasu abubuwa bayan sallar asuba binatin sadiqa wa qalbin khashi min 40 yawman kusan kwacin kwana 40 أفاض الله تعالى على قارئها على قارئها من قوامد الأسرار ورأى في منامه كل شيء يحدث في العالم وإذا ينا سيسا أبري تفاروا الدنيا كوم يشي kawai ya kan kwaɗin abubuwa kawai je kwanta a bace bace yana zuwa kawai zai ga waɗannan abubuwa kaga wannan shine bawa ba na sihirin eh dan akwai wanda zai ga maka cewa ba kana ciki za ka ga wani wani abu ya zo ya zo maka ko ya zo maka a canwa ko ya zo maka da sun sifa mai ban tsoro in ka tsoro kuma ka ka ga kanka in ka tsorata kuma shikenan ka mutum ya zama haka haka kenan in kuma ya dake kuma shikenan ta zama kyanwa kuma ta cika ɗakin ko ta yi wani abu duk ya faɗa a wani tafiya a littafin nashi shi ne ke cewa wa zalika bishar ya ba amma wannan wasu ya yi yau da gobe wai ba kawai dan kaji kako ya bane dan na zo na fara yi kawai zan fara a sai na tayi na tayi na tayi wani shedani ba ta ciya wucewa ya hanga hango ni ina yi shikenan ce to ga namu sai zai sai zai sauka ya sauka a wajenka shi kenan sai ka fara samun wato waɗannan wannan fatahi daga wajensa fa ina huya ra adaban shi zai ga adabi kwarai daga ke duk wani wato wani gaibi zai sani wai abin da ke faɗa duk wani gaibi zai sani wal yaktum sirrahu li yanal amruhu amma wai sirrin sa kaga inda ake magana sirrin kenan wani ba dan sirri bane inda wanda ke wani ke da masa kaga wal yaktum sirrahu ya boye sirrin sa haka ya faɗa wal yaktum sirrahu li yanal amruhu to wannan kusan shi ya kusan masu shi da suke faɗa har wanda suka rubuta turanci wanda abin da suke faɗa kenan suka ce kawai dan naje na kaje ka karanta theoretical aspect na wannan ilimin ba shi yasa mutum ga musiri ba dole sai mutum yana yi yau da gobe idan kana yi yau da gobe ce baka kenan shi da muke baka eh akwai akwai wannan CW Robert wani mai littafi Mystery of the of Astrology and the Wonders of Magic sunan littafin kenan kusan shi ma wani abin da ya faɗa kenan da nake duba littafin nasa littafi na ɗan yawa haka yake faɗa cewa dole mutum sai yana da supernatural gift of judgment dole sai kana da supernatural gift of judgment yace even after the student shall have acquired all the knowledge of the doctrine of the natives he will be unable to give interpretation unless he has been favored with that peculiar supernatural gift of knowledge haka ya faɗa to kaga supernatural gift of knowledge ai shine wannan shedanu su baka me wani supernatural shine wani abin da sai ka jira wani ya zo maka fatahi kai kana kiran supernatural amma mun san cewa wannan shedanu ne suke gaya maka wannan abubuwan ba wai ba wani abu ba inda inda Allah ta'ala yana cewa walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra ba da za ka kawo dan kakanta wasu abubuwa kace ka zama ka zama mai sihiri kawai dan ka kanta wannan kalman kamar yadda in ka kanta likitanci ka zama likita a'a su dai wannan shedanu su suke zuwa su gaya maka wannan sihiri din walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra kuma su shedanu kamar yadda muka faɗa tunda su jismun ne ruhani latif su jikinsu jiki ne siriri sirrin jiki ne ubangiji bai ba akwai ya ba su wasu abubuwa na ƙarfi da in a gani na ida ne kaga tafi dan adam kamar da ubangiji ya ba ya ba ko amana raƙumi raƙumi ne ko kuma shi ko shanu da yake kiwo ne ba ai ya ba shi wani ƙarfi da ya ba shi dan adam balle kuma ya wani zaki ko zakanya ko kuma kare ko ko kure ko ba me shi kaga inda zai zai jirkice ya burkice mu dan adam to ranan dan adam ba yadda zai da shi amma ta daga ubangiji sai ya sai ɗaukaka ɗan adam a kansu to su ma ka su ma shaidanu a jannu a duk da wannan abu da ubangiji ya ba su na suna da wato ex mil light body suna da wani jiki sirrin za su iya shiga su fita su shiga cikinka su zauna su yi kaza su yi kaza su shiga cikin kamar jininka su dinga wasu abubuwa su kula su tare da haka ko ubangiji sai ya ɗaura su ɗan adam a kansu wannan kuma dan ubangiji ya nuna ba duk wani duk wani mai ƙarfi cewa ubangiji ya ga dama zai wani wanda bai kashi kashi kuma ya sanar shi a kansa kaga duk waɗannan abubuwan halittun da ubangiji yayi masu karfi ubangiji sai sanar dan adam a kansu mu kuma muna nan muna nan muna gani muna gani mu sai Allah ya kawo kuda da sauro a kanmu eh kawai sai ka gani wato duk yanda kake gani cewa kai ka kai wani karfi karfi sai ubangiji ya kawo wani wanda kaskantacce sai sanar shi a kanka ga kiya shi ma wannan kwarai da gaske to su abinda suke so saboda wannan ɗinkaya da ke tsakanin su dan adam tuntuni tun abin ya faru asalin su tun daga iblis da kuma baban mu adam adam to dama su babban abin da suke nema shine wato su ta'abidu badi adam su zama sun sanya dan adam ya koma yana bautar su su wannan wata ilimi da suke baka na kawai ka san kaza ka san kaza ka san kaza shi ba shi ya dame su ba su idan ka karanta ne kaman ka karanta qur'ani ne kana neman taimakon Allah to kamar yanzu ka karanta yanzu kana neman kusanci ne zuwa ga gare su ba wai shi ke maka asirin sihirin ba amma suke maka amma abinda suke so dama shi ne za su zata maka da abin amma su suna jin daɗin wannan bautar da kai da suke yi wannan shi abin da ke faru wannan yana ba su wato girma da jin cewa su samu wani ɗagawa waje da can wato ba su da wani ɗagawa a ɗan adam ɗan adam sama yake da ajani amma yanzu ya kuma sako shi kuma zama kaskantacce sai ajani zama da samansa shi kuma sai ya dinga jin daɗi yanzu ya zama ya motar da shi haka wannan shine abin da Allah ta'ala ya bamu labari a suratul jin wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa yake cewa akwai wasu mutane daga cikin aljanu wasu mazaje daga cikin aljanu daga cikin mutane wanda suke neman tsari daga wasu daga cikin aljanu fazaduhum rahaqa sai wanda ya kara musu girman kai su aljanu sannan kuma su kuma yan adam wanda ya kara musu kuma su ringa zarmakewa cikin cikin wato sabon Allah ba sa jin komi wanda ya fara yin ake sihiri za ka baya taba dinawa duk wanda ya fara za ba zai taba dinawa ba shi kuma azali kuma zai ta jin daɗi yanzu shi kenan wani ɗan adam da can shi ya sama da shi yake amma yanzu ya zo ya zama ƙasa da shi ya bautar da shi ya bautar da shi wannan shi abin da abin da shekul sa'ib ta miya ya ƙara nanatawa a cikin littafinsa eh za ku dilala umumu al-arsala yake cewa idan mutum ya kanta waɗannan surkullai yace bi hada yajibuna al-mu'zim war-raqi da wannan sukunin da yake karantawa da shi ne suke wato ba shi amsa su biya mushi bukatansa bi asma'ihim wa asma'i mulukihim ta yanda zai kira wasu sunayen sunayen wannan aljani ko su kira wasu sunayen sarakunan su fa innahu yuqsimu alaihim bi asma'i man yu'azzimunahu saboda idan ya rantse kuma wallahi wannan idan ka je ka duba za ka ga rantsewa aiki ake yi yace ya rantse da wane wane wane haka a wannan littafai na da muke kanta a wannan kasar eh za ka rantsewa yake yi sai ila iyaka da su tsaka maka wani il il ila gaba kai zamanin malaika ne ƙarya yake kuma ba malaika bane fa inahu yaqsimu alayhi bi asma'i man yu'azzimunahu in ya rantse da sunayen manya manyan wato aljannu da suke su sai girman ba sarakuna aljannu fa yahsul lahum bidhalika min ar-ri'asati wa sharaf 'ala al-insi wannan sai ya sanya su sami wani dagawa da girman kai ma akan yan adam ma yahmiluhum ala an yu'tuhum ba'da su'lihim sai ya sanya sai su aljannu sai su zo su biya mushi bukatansa la sai ma wakum ya'lamuna anna al-insa ashraf anna al-insa ashrafu minhum wa a'zamu qadara musamman bayan shi aljannu da ma ya san cewa wato dan adam ya fi shi ya fi shi daraja ya fi shi girma inda dan adam ko ba komai kaga mu ke yin irin wannan gine-ginen mu ke yin gine-ginen nan mu ke jin daɗi mu je mu kwanta mu hawa abun hawa wato muna da sukuni a rayuwarmu ga kuɗi ga jin daɗi ga kayan sha ga kayan marmari duk muke da wannan walakada karamna bani adama ubangiji ya karrama dan adam to so ya ajalu ba su da wannan abubuwan ba su da shi to kaga dole a samu wato ta saba tsakaninmu da su a samu hasada to yayin da shi kuma ajali wato dan adam yaje shi yana neman taimako ajali a haka to kaga shi ya samu abin da yake so shi ne abin da ibnu taymiya ke faɗa fa idza khaba'at khaba'at al-insu lahum idan wato mutane sun sun rukuba masu aljanin sun kuya musu wasu a'azar bihim kuma sun nema wato tsarinsu kana bi manzilati akabirin nasu idza khaba ali asagirin kamar wato wani babba da a cikin mutane shi ma kawai sai aga durku samu wani kaskantacce kaga to yanzu ai shi wannan kaskantacce da jiya da yana da gawa eh idza yaqdi lahu hajatahu saboda wannan kaskantacce biya mushi bukatansa ka samu wani sarki ya samu wani bawansa kawai an gadar an rubuta masa kaga bawan azai zai samu dagawa to kamar haka ne kai yayin da kaje kana neman taimako wajen ajali ko yayin da shi wannan boko yake kanta wannan abubuwa saboda ajalin da su biya mishi bukatun sa to da ba shi kenan shedanin ya su samu abin da suke so a za su koma kuma suna suna biya masa bukatun tunda shi ma ya zama bawan su wannan kamar yadda sama tsabar hasara da suke da shi ga madan adam tunda su kamar yadda aka sani ko lokaci yayin da ta kamar da aka sani kaga su aljanu ai na farko suna da hankali kamar dan adam sannan kuma su ma ubangiji ya umarce su sannan kuma in suka yi aiki Allah ta'ala na ba su lada ko yana kuma ba su zulubi kamar ɗan adam amma kuma ba su da wato jinsin wato abinda Allah ta'ala ya ba ɗan adam na wato karramawa ubangiji ya ba mu abubuwa da yawa na karramawa a sabarin aljanu to yayin da adam kuma ya durkusa shi kuma ya dauki kaskanci shi kuma aljanna sai hausa ba kuma shi kuma sai ya dauki ya dauki girman kaga wato an zama sama ta koma kasa kenan wai ya billahi wanda kamar kamar inda wani lokaci in kana dan kallon wannan abubuwa na tsakanin dan adam da kuma chimpanzee birrai da yake kiwo ana ga shi ba biri wani lokaci ya da baka hasada ba dan adam wani lokaci shi muke bashi abu shi ke bashi komai amma ran da ya hutse mushi sai su ne wasu in suka kama shi dan adam suna da yawa sai su daure shi su zane shi suna musu ai suna haka eh saboda su wataƙila su ma suna jin cewa wannan gashi yanayin irin mu ne ko wani abu baka bace haka amma ubangiji ya ya faɗa da wani abin da su bai basu ba eh abin da ke tsaka kusan ana cewa chimpanzee a mutum na duk kwayoyin halitta kusan mutum na 90% irin dan adam ne to me yana zama da ubangiji bai bar su zama dan adam ba subhanahu wataala sai abu na gaba a duk wanda shafuɗa muke yi insha Allah kafin mai magana akan waɗannan abubuwa da ke ƙasar Hausa ta yaya su wato shedanu suke taimakon waɗannan bokaye yaya suke taimakon su shi aljani wato yakan biya bukatan dan adam ne ta hanyar ko dai ya ba shi labari abin da ya faru a baya ko ya ba shi labarin abin da zai faru a gaba ko abin da yake faruwa a yanzu ko kuma a ce wani abu ya bace je ne ko kuma a ce wane ka je ka raba shi da matarsa ko kuma ka haifar da kiyayya tsakaninsu ko kuma ka raba zumunci waɗannan abubuwan su ne dai wato ba sa fita ce waɗannan abubuwan duk aikin da su aljanu suke yi baya wuce wannan mun faɗa cewa babban hanyar da suke aljanu ke samun ilimi na yankan shakku wanda idan suka faɗa tabbas ya faru shine ta wannan sama da suke zuwa sama suna wato yurin girgije karfi ce sama girgije a suke zuwa suna samun waɗannan labarai tana suke zuwa suna zuwa suna wato an kwasa ma wato wannan bokaye waɗannan maganganu kuma kamar da muka gaya a janu ba sa mu junan su rowan information bayanai bayani ne suka samu shiga dubbai baya amma su rike kuma su rike bayar da shi wato kabiru an kabirin yana ɗauka sau da haka idan ka sai ka tsammanin wayan zai je sani wannan shine hanya amma ba shine hanyar da suka fi amfani da shi saboda a yanzu kaga akwai akwai dakarun tsaro a sama ba shine hanyar da suka fi amfani da shi koyaushe ba wasu lokutan za a gani idan aka je aka tambaye su kamar da na faɗa suna bin sa'ayin hadith suna tatabbu'i wani abin da in ka je ka tambaye su idan na baya ne to za su je su bibici yan uwansu wanda ya san wannan ilimin wataƙila a gaban shi aka yi wataƙila ma shi ya sa abin da ba tuntuni sai in suka yi suka ɗauko yanzu su gaya mashi ba kaga sai ya gaya maka sai ka tsammani eh ya ya yi gaskiya ya faɗa wani abu da yake gaskiya amma alhali wani abu ne da suka je suka dama suna da shi ko suka je suka nemo idan kuma in kuma wato wani abu ne in wani abu ne misali kake nema to dama su ma kaman kaman karnuka suke ko dabbobi masu masu wato wato karfin sunsanawa ko magani ko kuma sauri in wani abu kake nema za su iya zuwa kankace ko musulmi sun nemo maka wannan wani abu ne da suke yi sai ka tsammanin cewa sun sani alhali ba sani ba ayar ta alayar ga tabbatar cewa ba su san gaibu ba inda sun san gaibu da lokacin da annabi suleiman ya koma ga allah ai da sun bar wannan bautan da shi afon wannan wato hidimar da suke masa allah ta alayar cewa falamma kharra tabiyatul jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaib ma lam yakun fil azab muhin yayin da har wannan sandan nashi ya fadi aljanu suka ya bayyana musu cewa da sun san gaibu da mu tsaya a cikin azaba mai na wulakanci ba da aka sa su kaga ba san gaibu ba to amma wannan shine hanyar da suke bi in kuma za su ga maka wani abin da zai faru a gaba to shi ma wannan ko dai ya zama a wato abin da dama sun riga sun taskace suna da labarin ko kuma ya zama galibin shi rajaman bilgaibi duka ne da kidu wato dufu ne da kidu kawai sai dai akwai a wani abubuwan da suke na waya ba wai duka ya daki duhu ya daki duhu ne ba ta yadda kawai mutum zai faɗi magana bayi da wani makamashi da wani basis wani abin da zai gina tsare shi akai ai kaga ba haka ake yi ba bari ba bari ba ku misali idan ku lura akwai wani wani mind game da za ga wani abu ana yi a social media yanzu za ga yanzu yara sai a ce wai mai sunanka sai a ce sunana Muhammad sai a ce Muhammad a ɗabi'arsa mai kaza ne ɗabi'arsa mai kaza ne muhammad fredwobi kenan muhammad kaza kaza kaza sai kaga idan sunanka ne sai ka ya kuma yana nema ne kama mangem ne mangem ne saboda shi ɗan adam ai dole akwai wasu possibilities akwai wani abubuwa da suna nan ba zai fita ballon abubuwan ba idan wato in fatima ce sai a ce fatima ta din fatima tana da kaza in maryam ce din maryam tana da kaza tana da kaza tana da kaza tana da kaza wannan din mangem ne to su mazanu idan suka tashi za su gaya maka wani abubuwa na abubuwa zai faru a gaba hanyoyi da dama ne a ciki akwai rajaman bilgai akwai tsaba kawai shashi faɗi kawai suka gaya maka amma idan suka shashi faɗinsu in suka shashi faɗinsu wani lokacin za su gaya maka sai su gaya maka mujmal akhbar ba mu fasal akhbar ba za su gaya maka shi a dunkule ne za su fara maka wai particulars din ba da su gaya maka shi da absolute sense haka kawai wasu abu a dunkule yanda in ko da ka gano ƙaryarsu za su yi dan sauka su ba da wani su mishi wani interpretation daban haka suke yi kuma ga wanda yake zuwa inda Allah ta'ala zai kawo shi ne faɗi gaskiya in yi tambaya zai ce za su gaya maka cewa suna gaya maka mujmal isharat ne in an tambaye ce maka ai ishara ya gani shi ba wai ya ga hakikanin abin da ba zai ga maka cewa hakikanin ga ka abin da zai faru ba a sai dai ce maka na ga isharori idan yayi wani lokaci sai dai maka ya karasa masa ya ga kaza ga kaza ga kaza akwai kaza ne shikenan sai a to wannan shine abin da ke faruwa ko kuma ya zama a wani lokaci malamai suka cewa suna hada experience suna hada shi kuma da wasu gogayya da suke da shi galibi kamar da muka faɗa aljanu sun san matsalolin wannan nahiya din sanar labaran nahiya kuma sun taskace to duk yayin da ka zo tunda sa da information din dama sai su gaya maka sai ka tsammani wani abin kaman gaskiya ne eh sai su hada shi wadannan wato shashi fadin da kuma wani abu ba wai dan sun san abin da zai faru a gaba ba wani lokaci kuma za su iya gaya maka wato abin su ce maka tabbas abin zai faru in ka tafi kaza za a yi hatsari misali amma kana tafiya ba wai hatsarin tabbas ubangiji ya wai ya san da ya san da su ne za a yi hatsarin ba su za su je su kosan accident din wannan kuma ga masu irin yawan tafiya lagos irin masu zuwa irin tafiya manyan motocin nan to ka tafi an kwanta biye su za ka suna ce maka ai da walan wani ce mana kan tafi to da tafi in ka tambaye shi mai ka gani ya ce wani abu ya riga kan su suka su suka kosa wani asali su suka yi sau tsamar kawai su nuna ba adam cewa su suna kan gasa sun sani bu sani ba sai abu na karshe a shine wani lokaci kuma sukan shiga wato majara dam na dan adam su ta mushi arzikin wasuwasinsa su ga yanayin wato yanayin dakbat na damtinsa yanayin wato dukan zuciyarsa game da aka sani ai ko na'urar mamuna da ita za a iya zuwa a yi mutum istijuwa wato a interrogated ɗinsa a gaya a tambaye shi kaza amma ana ganin wannan yanayin dukan dukan dukan yawa wato suna suke nan ko yawa yana dukan wato zuciyarsa in ya yi gaskiya za a gani in bai gaskiya za a gani to su ma tsaje sun ma kowa iya wannan abu su in za su dinga zuwa suna kama ka wasu wasu wasi sai ka tsammanin cewa wani abu ne suka faɗa na gaskiya amma su da zarar wani abu suka kacanke za su ga ai mata shi ce to za su zo su ga na shaida ne kuma kankace kwabo saboda suna da sauri wani abun kuma idan ka samu wato makiransu daga ciki suna iya zuwa kuma su bankwashi zuciyarka su ji mai suke ciki mai ke ciki wani kuma ubangiji in ya ga dama yana iya ba su tamakkuni a kaka kamar da ibnu sayyad bazala ya zo ya ce masa saboda yana sanya ya nuna cewa kaskantacce ne shi ya ce masa me a cikin zuciya na me na boye maka bazala sai a cikin zuciya sai sa dukhan dukhan shine wato kaman wato kaman hayaki ko girki ko hayaki sai sai yake sai ya ce sai fara duk duk duk ya kaka fada sai sai mazala cewa ihsa istabi balaka ai balaka labba balaka wuce ire-iren ka ba masu shashi badi kaga shashi badi kawai yake yi saboda haka wannan shine wato in kuma wato wajen samar da cutarwa ne tsakani to idan suka tafi su suke kawo da cutarwa su ne wato za a sa ma ko da wani aljan da ba za ku taba rabuwa da shi ba har har mudin rai su kuma da matar sa san su zaba su samu dan adam ya musu wani wani sutura su ba sa damuwa wawaye cikin su za a sa wannan aikin daga gani da can baya santa kuma ya koma yana santa da can yana santa kuma ya koma baya santa wannan duk suna yin haka ko a koma kuma ana rigima duk wannan su suna yin haka suna su suke shiga a samu wannan hailula din a samu wannan wato shamaki da hijabi ake samu amma ba wai wani abu ne da an aje an karta kawai kana nan wannan abu ya faru a idan ka je kai dai kawai kai ka mutu su kuma sun ji daɗi wannan sarakunan nasu kuma su kuma za su aika wannan waɗannan mutanen sai ya zama wato an biya maka an biya maka bukata lokaci ne to na ba ba zai fi insha Allah wanda dai ina yin shimfiɗa ne saboda a fahimci masu na tabbatar masu zuwa wannan koda ma amo na wannan magana bai kai musu ba tunda ana ɗauka magana zai kai musu don aka ɗan yi tambayoyi a wasu manganu kuma mangana ta haɗa mu da ire-iren waɗannan mutanen sukan nuna mana cewa ai mu san komai ko wani abu to dole da ta hannu mini gaba sai na gato bai kamata mu gaba ba ya kamata mu dan dawo mu faɗa abubuwa game da wannan dan kan cewa waɗannan ire-iren wani tarin nan ba suna kan wani abu na ilimi ba idan ka mutum na duba littattafai na shakul sa'ib taymiya zai ga wato yanda ibn taymiya ya rika nuna da shi ire-iren sa malamai suka dinga nuna ƙarya waɗannan mutane a zahiri amma wanda shi ya riga ya aka tufa shi ba daidai ba sai rika tsammanin to me yasa suke yin gaskiya me yasa suke kaza insha Allah in muka gama waɗannan abubuwan zai bayyana maka me yasa ake samun gaskiyan ina kuma ake samun ƙaryan kuma da mai ke faruwa insha Allah matashin maganar mu a gaba shine wai shin akwai abin da zaka suna faɗa a ce kawai wani ya zama ya zama tsuntsu da gaske mutum na iya zama tsuntsu ko baya zama a ce wai wani an rikida shi an rikida shi an juya shi zama an juya halittarsa shi yanzu suna iya juya wani halittar wani ya zama wani wannan shashi baɗin ne kawai magana ce ba wai ba abin da ya nuna haka kamar za mu zo insha Allah ta'ala mu ƙara yin bayani akan wannan sannan kuma mu shiga jawabi akan shi wannan ilimin tsayarin shi ba mu ga abinda malamai suka faɗa a kansa na halal ɗin to akwai na halal na haram kuma na haramun ne wanda ya je ya yi to kaga shi je kai kasa kishe musulunci da ganga abu da baka taji da Allah lada abu da muka yi kuskure Allah ta'ala ya taimana wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh